بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 28 ga watan jimada thani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da bakwai ga watan mai shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير muna cikin jin bayanai ne in ba manta ba dangane da ƙaryarai da tijjani a samawi ya zuba a cikin littafin shi saboda batanci ga sahabbai cewa wai saɓanin da ya riga faruwa a tsakaninsu wannan saɓani shi ya haifar da aƙidu da ƙungiyoyi miyagu da ake ganin sa a yau to malamai sun bayyana mana gaskiya al'amari a karatukan da ya gabata dummin gabatar da waɗannan bayanan marukuci ولهذا لم يكن اختلاف الصحابة رضي الله عنه ما لا يشيتو da wannan sabanin da sahabbai aka samu sun yi sun yi ne fi masail al-ijtihad dangane da mas'aloli na ijtihadi wannan ya zama sababan fi tafarruqihim wa tanazu'ihim wa tahazzubihim wannan ne ya zama dalilin rarrabuwansu da jayayyansu da zamantuwansu kungiyoyi walace wannan ba shi ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau don dama tijjani a samawu ya ce wai da suka yi saɓani wannan ya haifar masu da karkasuwa da zama kungiya-kungiya iri-iri malace wannan ba gaskiya ba ne sabai abubuwan da suka yi saɓani a kai matsaloli ne na ijtihadi wanda kuma za ka zo ka ji idan mutum ya ijtihadi ya daidai akwai kasan da ake bashi in ya ijtihadi ya kuskure akwai kasan da yake samu akan haka shi ma qala al imam iwamu sunna inna wajadna ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mun samu sahabban annabi Allah ya ƙara masu yarda ikhtalafu fi ahkamid dini sun yi saɓani ne game da hukunce-hukunce na cikin addini falam yaftariku su a karan kansu da suka yi saɓani kan waɗannan abubuwan ai ba su rabu ba kun fahimci wannan to ya za a ce saɓaninsu kuma ya sa waɗanda suka zo a bayansu sun rabu kun fahimci maganar da kawamu sunna yake faɗi su da suka yi saɓanin ba su rabu ba a ce sai 'yan bayansu ne da suka zo suka tarar da saɓanin su kuma sai suka rabu wannan irin shirme ne wannan ba daidai ba ne walan nasiru shiya'an kuma su da ake cewa sun yi saɓanin ba su zama ƙungiya-ƙungiya kamar yadda ake zargin wai saɓaninsu ne ya haifar da kungiyoyi iri-iri a addini ba. li'annahum lam yufarriqu ad-dina saboda ai su basu rabu a cikin addini ba wa nadaru fi ma udhina la so sabe sun lura ne ga abin da aka ba su izini suka tsaya kan shi to cikin abubuwa na fahimtar hukunce hukunce ne shine wannan yake da sabani da wannan sabani na fahimta ai kowa ma yana da shi karaje ko yana tsakaninka da matanka ma ba ku samun sabani wajen abin da ya shafi fiƙihun zamantakewan cikin gida ana samu ko ba samu ka ce kaza da ce kaza ba samu wannan shi ke haifar da fitina abubuwa ne kawai mutane suke kawo in sun rasa abin da za su zagi al'umma da shi sai su makale da wannan ce shi ma fa ku kalla jama'a ya kamata ya zama zagi wannan magana ka same shi a cikin littafin al-hujjatu fi bayanin mahajja juz'i na biyu shafi na 228 zuwa shafi na 228 27 zuwa 28 fa iza kana tanazu'u muntafiyan fi haqqihim mala yace in ya zama jayayya an kore shi daga haƙƙin sahabbai bal thabit anhum huwa ta'alluf wal ittifaq mala yace kai ba za ma a kore cewa ba su jayayyan ba ba za a kore cewa ba su sabanan ba amma ba irin yadda wancan takadarin yake nufi kuma yake bayyanawa ba kun gano wannan da kyau ko wannan bal thabit tabbata gare su huwa ta'allufu su sabai sun hada kai wal ittifaq sun cure sun mulmule waje daya wal mahabbatu sun kaunaci junansu wat tawaddu kuma sun yi soyayya a tsakaninsu ba wanda ya saba ba wanda ya sauka kan hanya ta kware kuma haka aka same su kama wasafahum rabbuhum bi qawlihi kamar yadda Allah da kanshi ne siffanta su yace ashuddaw alal kuffari ruhama bainahum su masu tsanani ne ga kafirai ɗan shi'a ba su samu sauki a hannun sahabbai ba shi yasa suke kin su saboda su ne suka je suka yaƙi sarkin garinsu mai bautan wuta mara kunyan nan kisra wanda ya yaga wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gano wannan da kyau ko su ne suka yaƙe shi suka kashe shi wutan da yake bauta ma suka kashe ta wannan yayi ma 'yan shi'an Iran da 'yan shi'an wannan yanki na Syria, Lebanon, Bahrain da 'yan shi'an da ke wannan yanki baki ɗaya zafi sau da su dama iyayensu wuta suke bauta ma kuma sun ce bautan wutan da suke suna ganin fa'idan abin. To kuma a zamanin Sayyidina Umar ya tura sojoji aka je aka yaƙe su aka kashe wutan, aka musuluntar da su suka ta sallah. To wannan abin su ba su so ba, shi sa suka tura ɗansu abu lu'ulu'a ya je kashe Sayyidina Umar a masallacin annabi yana sallah. Wanda in ka je Iran a yanzu an yi gini babba wai wannan mashhadi ne na al'imam abu lu'ulu'a har ziyara ake yi ana ɗawafi a ƙabarin wannan taƙadari wanda ya kashe sahabi siriki khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuna fahimtar wannan da kyau ku? to in shi'a ba mutanen kirki ba ne kwata-kwata sabai sun yi ƙoƙarin ɗaura su akan turba ta kwarai da za su samu shiriya su samu tsira to su kuma ba su ɗauki wannan a matsayin tarba ta kwarai tarban da za su tsira ba Allah ya sauwaka malai ce fa kaifa li hazar rafidi an yadda'i to cin daga abin da Allah ya faɗi game da sahabbai ta yaya wannan ɗan shi'a ya zo yana riya an naktilafahum fil ijtihad wai saɓanin ijtihadi da sahabbai suka riƙa yi yusabbibu fi tanazu'il umma wa tafarruqiha wannan shi ya zama dalilin sabanin al'umma da rabu-rabuwan su jama'a wannan gaskiya ne yanzu ba a yin ijtihadi kowa abin na an rabu ba wannan bane abin da ya fadda rabuwa na cikin mutane da shaharar satani ya fadi tun a muqaddimar littafin shi na balawa inda shedan ya kunnu ina fatan mun gano wannan da kyau wasu tamboyi guda bakwai wanda ya ce yana da su kun tuna ku to waɗannan abubuwan ku su ne suka waɗannan ƙungiyoyin suka raba yahudawa suka raba kiristoci suka suka raba al'umma annabi amma ba ruwan sahabbai ko kanku shi'a abin da ya samar da ku ai wani ɓangare ne na wancan shubuhar da ta ci yahudawa yahudawa suka suka cinye ku ta hannun ɗansu abdullahi ɗan saba wanda shi ne ya kafa ku ya nuna muku cewa ku ƙi alkur'ani ku ƙi annabi ku ƙi hadisi ku ƙi sahabbai ku ƙi mutanen kirki Allah ya kiyaye bal innal ummata istafadat bi sabab ikhtilaf sahaba malaci kun ga wannan sabanin da aka samu ma sahabbai sun to al'umma ma sun fa'idantu da wannan sabanin ijtihadi sabanin ijtihadin da suka yi sabanin sai zama al'umma wani mataki na amfanuwa ma adamu tafarruqi wa tamazzuqi kuma sabanin da suka yi sai ga su ba rabu ba al'umman da suka yi ruku ma da su din har da sabanin nasin ba su rabu sun yi rigima da juna ba min ad-durus wal ibar har al'umma suka daga daukan darassa da abun lura dan gane da wannan sabani na sahabbai misali an zo umara ko aikin hajji sayyidina Uthman shine amirul hajji kuma shine amirul mu'minina sai ce cika sallah zai kuma ibn mas'ud malami ne sai ce kasar muke fada annabi ka sani ba kakkamanta yace cikawa zai da aka zo sallah sai kuma dan mas'ud sai ya bi shi kaga ai sun yi sabani ne na ijtihadi ai wannan ya sa sun rabu wannan ya ja gefe ya ja in ina shi ina shi waɗanda suka yadda da ƙasar ruci kai ko ba gefe mai kaza sabai ba sa wannan in ka ga mutumin da ke wannan ɗan bida'a ne ɗan bida'a ne ke kirari a kan arabu ahalu suna ba sa wannan wannan ba ƙidan ahalu suna ba ne duk yadda saɓani ya shiga tsakaninka da mutum ko ahalu suna na ba da uziri kuma duk abin da zai haifar da saɓani da rabuwa ahalu suna bai yadda da shi ko miskalar darrati domin ahalus suna na farko na asali ba samu wannan ba na ba ta mun gane wannan da kyau shi sa dole sai mutane sun rika lura dangane da afkar addahila tunani wanda yake sadadowa yake shigowa in ba a yi sa'a ba sai a raba ka da addinin ka baki ɗaya baka sani ba kana nan kana goyon baya Allah ya kiyaye to sai malam sai yake cewa ka ma kana sababan fi ijtima'il umma la yufarriqaha abin da ya zama dalilin hada al'umma kuma ai wannan abin bai raba su kun gano wannan da kyau ko su sahabbai ma bayan sun hadu ko to zuwa suke suka shigar da musulmin mutanen duniya musulunci gaba ɗaya suka hada su waje ɗaya to su sahabbai su ne dalilin ma dunkulewa al'umma waje ɗaya to kuma ya za a ce su ne dalilin kuma raba ta mun gano wannan ka taba ganin an ce abinci shine dalilin koshi kuma a ce abinci shine dalilin yunwa eh da ka cika koshi sai aka ce kai wani ka koshi ka ce kwarai wani kana jin yunwa ka ce ana koshi a ce yunwa kake ji an taɓa yin wannan shirme ne suke kawai malam ya ce wa wahadati ha la yumazziki ha abin da ya cura al'umma waje ɗaya ai baya raba su lakin inna ma hasala haza li ahli mutaba'ati li tariqihim alladhina tadaw bi hadihim waɗanda suke samun wannan alheri na haɗuwa su tsere ma bala'in rabuwa su ne waɗanda suke shiriwa da shiryan sahabbai waktafu atharahum fi zalika kuma suka bi irin take-taken sahabbai wajen haɗuwa falam ya tafarraku liktilafil ara su sahabbai ba su rabu ba saboda saɓanin ra'ayi والاجتهادي da ijtihadi ala wahum ahlus sunna malai ce waɗannan sune ahlus sunna wanda sabanin ra'ayi da tunani da komai biyan raba shi da dan uwan shi ahlus sunna biyan wannan kuma ko dan gidanku ne duk abin da ya maka ba za ku rabu ba malin sai ce alladina hum ahlul lishma'i wal itilab su ahlus sunna mutane ne na haɗin kai da curiya waje ɗaya da ba juna uzuri. Wa faraka hum wa khalafahum fi haza waɗanda suka saba ma ahlus sunna suka rabu da ahlus sunna akan wannan aiki na haɗuwa da curewa saɓani da komi biyar raba su. Mala ce sa'iru ahlul bida'i su ne sauran ‘yan bidoyi don Allah jama'a ku yi makanku adalci. ku je ku karanta littafin da muke karanta ko ku saurari kasusuwan da muka yi na karatun al-milal wan nihal da karatun al-farqu bain al-firaq don Allah dan sabani kadan yake faruwa a cikin mu'tazila da khawarij da muke tattauna sai kaji sun balle haka ne ko ba haka bane sharrin in bid'a kenan kuma ku daina kallon wai abin ya faru can wani lokaci ku daina kallon faruwan abin a cikin ku ina fatan mun gano wannan da kyau laƙar kana fi ƙasa ibaratun li'ulil alibab abin da ya faru a can ai Qur'ani ya ce maka tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas shin wayya al'amarin yake ne a cikin ku ko kallu waɗancan shine photocopying abin da ke cikin ku ai jama'a ba wani abu bane sabo dan abu bai taka karya ba kawai sai ga mutane sun rabu wallahi dama can yan bid'a ne ba ahlus sunna bane ina ba ta mun gano wannan da kyau ku yi hankali wallahi tallahi ku yi hankali aqida abu ne mai tsada kun gano wannan da kyau ko sunna abu ce mai daraja wanda ba kowa Allah ke mabaiwanta ba kuma duk hayaniyan da zai faru ko ba waɗanda za su tsira daga wannan hayaniyar su ne alfirƙatun najiya kuna fahimta kuma bayan da za a yi tafiyanku ta taso tana tafa ku inda ya kan alheri kuke wallahi sai Allah madaukin sarki ya rika tafiya yana tace ku sai rika liyami dallahu alkhabitha min at-tayyib sai kun zama yadda ka san Madina ne tamfi habathaha kaman kir ne kaman gizagizi ne da ake kira da shi dole yana fitar da ƙari na ƙarfi wallahi duk wani wanda yake shirme ne ko wallahi al'azim duk yadda ke ganin shi da siffa da sura da kalma da komi ko Allah sai Allah ya fitar da shi daga gayyen arziki ƙaramin abu ƙaramin abu wallahi sai ya raba ku da shi kuma wallahi ku kasa haduwa amma in gayyen banza ne Allah zai ba ku ta murginawa tare wanda ya fi ƙarfin wani ya durmushe wani ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine ka'ida kuma ya kamata mutane ku je ku rika yin karatu karatu mai kyau za ku gane abubuwan da nake gaya muku sosai idan kuka samu wannan littafin ina fatan mun gano wannan da kyau ku karanta shi sosai za ku amfana amfana ba dan karami ku karanta shi da'awatu ahlul bid'a mun fahimci wannan da kyau ku kamata ya ɗaliban ilimi su bi su karanta shi gaba ɗaya mun gano wannan da kyau ku karanta shi baki ɗaya me ke haifar ma 'yan bid'a da wannan abin da malin ya zarge sai ce kaga su ahlus sunna mutanen haɗuwa ne da curewa ijtihadi da saɓani bai raba su amma 'yan bid'a su ba haka bane ƙaramin abu sai ya raba su ƙaramin abu sai su gaba ƙaramin abu sai kiyayya shi ne sai malai ce wannan ahalar bida ne alladina hum ahalar tafarruki su ne ‘yan karkasuwa waliktilab da saɓani wannan su ja jama'an su wannan su ja nasu ba ruwansu ɗan abin da bai ta kara karya ko mun karanta da ku kun dai jiyan da kawari suke ta rabuwa kun jiyan da mutazila suke ta rabuwa to Allah ka zaka zo ka ji sauran kungiyoyin baki da haka suke kuma wannan da'abul mubtadi'a ne shi sai kai hankali to me yasa haifar masu da wannan bar ka ga abin da Allah ya sa na buɗo ba tare da lissafi ba yake cewa wa min ahlil bid'a daga cikin yan bid'a man yakunu fihi imanun batinan wa zahiran wanda zaka same shi da imani a boye da bayyane lakin fihi jahalun wa zulmun sai dai akwai jahilci da zalunci hatta akhta ma akhta min sunna wannan jahilcin da zaluncin shi ya kai shi ya murgina ya kuskure ya kama bid'a ya sake sunna fahaza laysa bi kafirin wannan ba kafiri bane wala munafiqin kuma ba munafiki bane thumma qad yakunu minhu udwan zaka iya samun shi da matsaloli na kin Allah da kin mutanen kirki wa zulmun da zalunci yakunu fihi fasikan a irin wannan yane sai ya zama fasiki au asiyan ko mai sabo wa kare kunu mukhti'an wani lokaci zai iya zama mai kuskure muta'awwilan mai murɗe abubuwa da tawili maghfurun lahu khatu'uhu zai iya kuskuren nashi Allah ya gafarta mashi wa kare kunu ma azalika ma'ahu min al-iman wa taqwa ma yakunu ma'ahu min al-wilayati Allah bi qadar imanihi wa taqwahu fa haza ahad al-aslaini wannan wani bayani ne malai ya kawo game da yan bid'a so da dama muna kallon yan al'ada sai gaji mun ce musu yan bid'a so dama mutane sai su kasa fahimta wai mun kafarta su ne ba kafarta su muka yi ba mafi yawancin su suna wannan gaban ne ko mun gano wannan nake ko yana da imanin shi 100 bisa 100 amma me yasa shi ya zauna ta da yan bid'a shine al-jahl wa dhul to wannan ba zai zama kafiri ba ko ba zai zama munafiki ba hatta waɗanda sun dauko da abul mubtadi'a ko aljahal wa zulmu shi ya kai su wannan abubuwa guda biyu to amma in shi wanda yake jahili ne a cikinsu ƙila an yi yayyafin ilimi ya ɗan jiƙa shi to shi jahili putuk wanda shi sanda ma aka yi hadarin hadarin bin iska bai mai ruwa ba in yi ga wancan mai tsamin ilimin shi ɗauka yake ba malami irin shi cewa mun gano wannan da kyau ku yanzu wannan littafin kamata ya dare guda je ku zauna karance shi kaf ina fatan mun gano wannan da kyau kaf ku karanta za ku ga ilimi sai kai mamaki duk wanda irin wannan goguwa na bid'a ta ja ku ba a sauraron kalma ko kwaya ɗaya hannun shi na ilimi duk abin da zai gaya maka ko nasiha zai maka in ka tara ɗan express zai ɗauke ka ku to ya wuce da kai huntuwa saboda gudu don ma karka ji kalmar shi in ba ka ba sai ya batar da kai barka ji nan ma buɗuwa kawai na yi yake ca ƙalal bagawi fi sharhi sunna bagawi fadi a cikin sharhi sunna وكذلك اختلفوا في رواية المبتدئة وأهل الأهواء mun gano wannan da kyau ku malamai sun yi saban dangane da ruwayoyin yan bid'a da wanda suke yan bin son zuciya mun gano wannan ka je karanta zaka ji me yace zaka ji waɗanda suka ce a karba zaka ji wanda suka ce kar a karba domin in har ka biye ma yan bid'a musamman bid'a irin wanda za ta shafi khawarijinci ko mu'tazilanci ko ƙadariyanci ko jabariyanci ko kuma murji'anci Allah ka yankali da imaninka idan ruwa ne tsura na hadisi da aka sani za a iya fisga a ƙara gaba amma tsaya suna maka sharhin hadisi ma malamin da ya ba da izini ce ka saurari ɗan bida'a ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce wali hadha lamma ra'a khiyar salaf malai ce da wannan ne yayin da zaɓaɓɓu manyan mutane daga cikin magabata suka ga min ba'adis sahaba wanda suka zo bayan sahabbai hadhihi thimara tayyiba suka ga wannan abu kyakkyawa almubaraka mai albarka lijtihadati sahaba na wannan ijtihadi na sahabbai wa atharaha fil umma da yanda wannan abin ya tasiri cikin al'umma wa ma hasala bi sahababiha min ar-rahmati lil umma wanda wannan saɓani da suka yi ya haifar ma al'umma sauƙi wa tausi'a da yalwa filistihad wajen gudanar da ijtihadi wa tarjihi baina aqwalihim da kuma yanda ake tarjihin magana sabanin da sabai suka yi ku shi ya taimaka ma malamai wajen iya tarjihin aqwal ma yanzu sabanin nan ijtihadi zaka zo ka ci inda babu wannan ko aka ce sandararren abu ne ɗaya ko to da ilimi bai faɗi ba ma ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce ma karihu su malamai na kwarai daga cikin magabata ba su kyamaci aliktilafus sahaba wannan saɓanin da aka ce sabai sun yi ba bal azharul farha sai dai malamai ma sun bayyana farin cikinsu warrida bihi da yarda da wannan abin da ya faru qala umar muna abdulaziz rahimahullahu ta'ala Umar ɗan Ablaziz Allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Ma ya sirri ne anna ashaba Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama lam yahtalifu ya ce, Ai da sahabbai ba su yi saɓani bai ce, Wallah da ban ji daɗin raina ba. Kun gano wannan da ke ku? Sau da wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, ko ba su rabu ba. To yanzu in wani abu ya taso maku, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, sai aka nemi a rabu sai a ce sahabbai ma sun yi irin wannan ba su rabu ba. ku me kai ku za ku rabu jama'a mun gano wannan da kyau inda zamanin yanzu ne da yan bid'a suka yi yawa annabi ya ce kada ku yi sallah sai a banu quraiza wallahi da yanzu an yi kungiyoyi barkatai yanzu bayyanan kungiyoyin siyasa duk sai ya bi sai ya raba al'umman musulmi saboda shirmi kawai malamin mutane dan abu komai ya taso guguwa wai sai ta ja mutane ta kwashe masa kafa a raba ko a kan turba na ƙware da gangar kaji abin da umar ɗan abdulaziz yake faɗi na ƙalahu shawul islam fi majmu'il fatawa jizi na uku shafi na tamanin da a shatibi fil mawafaqat a shafi na jizi na hudu shafi na ɗari da ishirin da biyar ya ce da ma sahabbai ba su yi saɓani irin wannan ba ya ce da shi ma bai ji daɗin ran shi ba malin ya ce wa fi riwayatin ukhra anhu a wata ruwaya umar ɗan ablaziz ya ce ma ya sirri ne annali biktilafihim humurun na'an ya ce da za a ware mai jajayen raƙuma a ce tan tebur ɗin irin na ɗangwati da manyan jifa-jifan nan za a ware maka gefe a ce naka ka zaɓa ka ɗauka ko kuma saɓanin saɓe wanne za ka ɗauka sai umar ɗan abdulaziz ce saɓanin zai ɗauka saboda saɓanin ne da shi zai gina addini ya da ilimi ya shirar da al'umma su mutu su sami yardan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau za ka yi mamaki in aka ce saɓani sai ka ɗauka irin saɓanin da kuke yi ne na kafarta juna na fasakantar da juna na zalantar da juna a ta gulman juna na faɗin ɓatan su ba ka suke yi ba don wane ya samu saɓani da wannan wannan saɓani bai tasiri akan komi na ba ta mun gano wannan da kyau wallahi bai tasiri akan komi kalli dai irin yadda muka ga mu'awiyar da yake magana akan sayyidina ali in mu ne fa a ce sun yi yaƙi an kakkashe juna anwa anwa zai faɗa haka ba a komi ba wa mutum ya amfana da kai amma duk inda ya ci birki ba mutumin banza a duk duniya sai wa sai kai kuma a gane wannan da abul mubtadi'a ba wannan abin ne ya faru cikin sahabbai ba sam Allah ya sahabbai ba sa wannan abin wa qala al-qasim bin muhammad rahimahullah al-qasim dan muhammad yace لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعمالهم حقيقة الله مروكين سركيا أمبانر sakamakon irin saɓanin ayyuka da ya zo daga sahabbai la yi amalul amilu bi amalar rajulin minhum don babu wani daga cikin al'umma wanda zai ɗauki wani aiki da wani sahabi ya yi illa ra'a annahu fi sa'atin face sai ya ga cewa shi yana yin daidai wara'a khairan minhu qad amilahu kuma zai ga cewa shi yana aiki da alkhairi ne kun gano wannan magana da wala yake cewa duk wani abu da sahabi wannan ya bada fatawa kan kaza in ka dauka kai aiki da shi a zuciyanka zaka ji natsuwa da gamsuwa cewa kana aiki da alheri ne kun gano wannan ne ku kuma ba wanda zai ci abin da kai ba daidai bane walantana a samu wani dan bid'a ba mu'tazili ya ce wai ba a kawo dalilai ga baki ɗaya ba sai me ko sai maganganun sahabbai da yake shi ba gidaje ne bai san karatu ba surutu ne karatu jama surutu da cika baki da ɓarara shi ne karatu in ka ji garwa ta cika hayaniya ba komi ne a cikinta bari inda gaske akwai duniya ta bayyana akwai ina fata mun gano wannan da kyau malamai su ce eh akwai ka ji surutu magori wasa kanka da kanka ha to ina kai hankali ina fatan mun gano wannan da kyau bari masoya da makiya su sa ido su kalla su ce kai ai sai dai kaza ne matsala to wannan shine akwai amma ba komi wala ai wannan yaban kai ne kowa ma zai iya yi Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa wannan bayani karanta al-Imam Shatibi a cikin littafin shi al-Muwafaqat a shafi na 125 a juz'i na 4 وقال أيضا لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز يتشي القاسم بن محمد يتشي مغنى عمر بن عبد العزيز يا برجيني yace ma uhibbu anna ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yakhtalifu ce wallahi ka ai bai ji dadi ba da an ce sahabbai ba sai sabani ba li annahu law kana qawlan wahidan da a ce fatawansu iri ɗaya ne sandararriya kana nasu fi diqin yace da mutane sun shiga kunci wa innahum a'immatun yuqtada bihim saboda su sahabbai wasu limamai ne shugabanni ne da ake koyi da su falau akhadha bi qawlihi rajulun minhum kana fi sa'atin duk wanda ya dauki magana ɗaya daga cikin su ya aiki da ita to wannan bai da matsala yana cikin yalwa kun gano wannan da ke ko amma an fata ita zama iri ɗaya to dole wannan za a ta bi ba canji ta zama kaman alqur'ani kenan kun gano wannan kyau ku ya zama kamar hadisi kenan amma da suka zo jan fahimtar alkur'ani da hadisin sai wannan ya ce kaza sai wannan ya ce kaza to duk wanda ka dauka kai aiki da shi bayan tarjihi to shikenan kuma ba wanda zai zarge ka shine ban da malai yake wa qala shatibi rahimahullah wa misl zalika qala jama'atun min ulama irin wannan bayanan da kake ji da yawa daga cikin malamai sun yi wannan zance cewa sabanin sahabbai da suka yi fa alheri ne ina fatan mun gane kuma ku fahimci ba fa saban da suka yi a yakin Jamal ko yakin Siffin shine alherin ba a'a saɓanin da aka samu nasu na saɓanin da yake na ijtihadi na ɓangaren fikiwa addini wannan alheri ne ba wanda ya taɓa musa wannan amma hatta yakin da aka yi a jamal da siffin sabai ba su rabu ba ba su kafar da junansu ba ba su ƙi junansu ba sun ba junansu uzuri kamar yadda muka karanta kun ji a nan allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu lokaci ya ƙure jama'a nan za mu tsaya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum